بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ƙara haɗa mu a yau 23 ga watan Ramadan shekara ta 1946 wanda ya yi 23 ga watan Maris 2025 miladiya a wannan majalis namu mai albarka da muke tafiya alkur'ani mai girma muna sautul baqara aya ta 51 kafin shiga karatu akwai karin bayani za mu sace akan annabi Musa akwai magana cewa ai ba mu kawo ba mu kawo ɗayan lafazin da malamai ke kawo wani hadisin ba cewa shi ɗin mazala ya kamata shi da wasu mutane da ake kira azud azud to kamar shi wannan azud wasu mutane da masu baƙin jiki ana samun su afirka ana samun su a indiya kamar dai ilzami ne da ake min a nan aka ce ban faɗa ba to ni din ba dai gaskiya na fanta ne abinda sa ban faɗa ba kamar da na faɗa wannan hadisan game da siffan da siffanta annabi musa da maza Allah ya zo ta hadisin abin abbas ya zo hadisin abu huraira ya zo hadisin jabir abin abdullah ya zo hadisin abdullahi ibn umar so akan samu a wasu wasu bangarori na hadisin wasu sun faɗi abin da wasu basu faɗa ba shi lafazin azud tabbas akwai masu cewa azud yana magana galibin su suna da launi na kaman ka ce dark complexion haka yanayin hatan jikin su baki ne to amma shi kan shi kamanta su da aka yi da shanu'a ai kaji mun ce akwai sabai tsakanin malamai wannan ana maganan gashin su ne ko ko ana maganan kalan su ko kuma ana maganan dirin jikin su su waɗannan su ma a zuƙin mazala ya haɗa waje ya kamanta annabi musa da su saboda sa da wani sifa guda biyu da suka shahara da shi suna da tsawo a cikin hadisi kuma an dama an ce ya ga annabi adam adamu tuwalu kaga mai tsawo ne ya ce ka ana hori jalun min shanu'a a wata riwaya kuma aka kira aka siffanta shi min azzub su sa da tsawo sannan kuma daga cikin siffarsa kuma su ɗin za ka same su ba su su ba su zama sun zama kyamararren mutane ne haka ba amma kuma ba su jiki irin wanda za ka same shi mutum mutum mai kaza kawai mai karfi wannan kuma ya yi daidai da abin da aka siffanta na annabi musa na cewa barbu min rijal ne barbu min rijal kamar da hadisin jabir ya faɗa ko kuma hadisin abu hurairah yake cewa barbu min rijal wannan yana nuna maka cewa shi wannan azuz ake magana ba ana maganan ba lalle ana magana cewa wato launin jiki ne ba ana magana yanayin jirin su da kuma yanayin a yanayin wato naman jikinsu to sannan kuma su kansu a zuɗin ba wai ana kiran duk wani bakin fata ne kawai ana maganan bakin fata na afirka na yammacin afirka ba mai irin cikukuyen gashi na kuna irin namuna a duk wani mutumi wanda yake yana da wani kala ta yalo haka wanda ya shiga cikin farare za ka gashi shi su ɗin sun fi shi haske za ka same shi irin wannan wani lokaci kamar a can sind ko su bangarori na indiya za ga ana ganin wasu mutane kamar bakaje bakaje amma ba ko indiyawan ma kusan duka ai indiyawa ba wai ai kaɗan ne daga ci za ka sami fari san haka kusan duk indiyawa na ce indiya yana wugan indiya ma faɗin indiya tana ba wai indiya tsokakkiya ta yanzu ba har ta pakistan da afghan wani bangare da pakistan bangare da afghanistan inda ake cewa asin da sauransu to wannan mutanen kaje ka same su zaka same su a ciki ana iya samun wani wanda ke fari wani kuma ba farin ba dan ka duba ko yanzu ka duba su a zukun zaka samu wasu sai fararen ne sai dai farin su mai jar kasa ce jar kasa kuma ta turu yayi dan yin so har wannan turuwan yanzu ya sa kaifa musu da duhu haka in ka kwanta da sauran fararen fata to kaga shi kanshi in wannan ne kaga ashe in da matsala take siffanta su da azuk kila ba yana maganar bakaƙe cikin su ba yana maganar masu uduma din masu irin jar kasan nan wanda suke sun kama da annabi Musa so zai iya zama wanda shi ne yake magana sannan kuma ga tsawo da suke da shi sannan kuma ga shi su ɗin kuma za ka same su mutane ne masu shakwashkwan jiki haka ba su jin nauyin jikinsu za su yi sa da ƙarfi sa da kuzari saboda haka shi ma wannan kalmar ne baya nuna annabi Musa baki a kamar da muka shafa dai in akwai inda akwai wata ruwaya da aka ce annabi Musa baki ne mu mu wannan ma sharaf zai zama mana girma zai zama mana mu a matsayin mu na baki a ce ga ɗaya daga cikin ulul azmi na rasul ya zama bakin fata to amma shi addini ba daga raji ake yi ba kuma da san zuciya ba ka ya tabbatar da abin da ke ya tabbata abin da baka tabbatar ba shikenan abin da kuma ke ƙara nuna annabi Musa kamar yadda nace shi ba ba wai irin mu ne wanda yake da gashi kuda kuda ba za ka je mazala yana cewa rajul rajul sha'ari rajul sha'ari ba wani bakin fata zai zama rajul sha'ari bakin fata ya zama ko fulani za ka same su gashin su yana da yana da laushi amma ko ba wai rajul sha'ari sha'ari haka ga yana wani zuba haka ai kaga wannan ba an wuce kuma gaban bakin fata kuma sannan kuma aka ce kuma fihi a cikin shi kuma akwai ja'ad ja'ad ana magana kawai ga zargazarkin gashi ga zargazarkin gashi wannan kuma ga wanda ya taɓa yin hira ko kuma ya san ya yanayin gashi yake na wato su wanda suke ba ba ya fata ba za ka same su ko da gashin laya ne amma kuma wani za ka wani na gashi da laushi sosai wani kuma yana da kazar-kazar wanda wasu na cewa in a taɓawa za ka dinga jin wato kamar zai zama ya kauri a hannun haka bin yana da wahalar kitso irin wannan to wannan kaga wannan shine abin da abin da shi wannan hadisi wannan lafazin azur take magana saboda har yanzu dai wannan baya nuna cewa annabi Musa ya zama wato bakin fata ne a'a ana dai magana cewa jikinsa shi mai jar kasa ce jar kasa kuma ta turu sabani kuma annabi mu annabi Isa wanda shi wato hasken nashi yayi dan haske sosai to wannan shine dai abin da ya bayyana mana Allahu ta'ala a'lam insha Allah za mu fara karanta wannan aya ta 51 ta 52 har ma ta 53 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
Allah ta'ala ya ce wa idh wa'adna Musa ku tuna ni'iman da muka yi muku a lokacin da muka yi alkaratayya da annabi Musa 40 laila akan zai yi kwana 40 zai dare 40 ثم اتخذتم العجل سنسي كركي دم مركي من بعده bayan ya barku wa antum zalimun alhali kuna zalunta kawunan ku thumma afawna ankum sai muka yi muka afwa min ba'di zalika bayan wannan laifi da kuka yi la'allakum tashkurun saboda ku gode ma Allah ta'ala wa in ataina Musa alkitaba kuma su tuna ni'iman da muka yi musu a lokacin da muka yi ma annabi Musa baiwar littafi wal furqana muka bashi mai rarrabewa la'allakum tahtaduna saboda ku zama kun shiyu da wannan littafai da aka saukar ma annabi Musa a aje mu fara magana a gaban da banu Isra'ila aka samu sun annabi Musa ya yi basu ya tafi munajati gani da ubangijin sa a kwana 30 daga baya kuma aka kara masa kwana gobe zama kwana 40 sai kai to annabi Musa ya dawo cikin wato sanyin gwiwa yayin da ubangiji ya gaya mashi cewa ai wani mutumi samiri ya batar da mutanensa ya sun dauki wani dan mariki suna bauta to a mun yi magana akan shi a takaice mun kawo wasu daga cikin ruwayoyi jiya duk da bamu kare shi magana kan wannan ruwayoyin ba wanda hakikanin al'amarin shi wannan mutum ya sami muka kuma fitar da annabi mu annabi haruna ba kamar yadda su wanda sai ahli kitabi suke faɗa ba suna cewa annabi haruna shine yayin wannan ta'asar wannan golden calf da suke ta magana sun ce annabi haruna shine je ya sassaka musu kaga ya ci amana kenan annabi annabawan Allah kuma ba sa cin amana baya cikin abin da annabawan Allah suke suke yi su zama sun ci amana ba sa yi saboda haka wannan abin da suka yi shi kanshi wani wani wanda yake yayi imani da Allah da ranar kashi binne wannan zai zama da tare da shi yaji cewa annabin Allah wai shine ya fara wato cewa a zo a dauki wani wa- wa- wa- wani dan marigi a matsayin abin bauta wannan wani abu ne da wato Bible sun kawo uh, ko in ce sau al'adun qadim sun kawo amma wannan lalle kirani da shari da suka saba yi ma annabawa Allah ta'ala ce ni ya riga ya faɗi cewa wato al- uh, annabi Haruna shi ya kuta daga abin da ake danganta shi da shi Ah, ya- abubuwa ne da yawa suka sa annabi Haruna bai bai da an yi gumurzu ba na farko dai saboda ya yi musu fada ya yi da baki ya yi da hannu ya yi da baki sun ƙiji har suka nema su yi rigima da shi shi kuma ah, sai ya ga tutun da abin zai koma rigima kuma annabi musa na zai dawo to bari ya- bari ya a jira zuwa annabi musa ya dawo zai musu hukunci sannan kuma ah, a za- kamar yadda za mu zo mu- mu ga ayoyi akwai alaman cewa shi kansa an masa tawaye shi samiri din ya zo ya ya zo ya ya jagoranci tawaye da aka bashi annabi annabi haruna din har suna neman ma su ce masa za su kashe shi jau karu ya kutuluna ni so da kaɗan ma su ce za su kashe ni sannan kuma shi sai ya ga cewa idan ya ce zai matsa da shi da ɗan uwansa banu lawi sai za su yi rigima to abin da zama ya haifar da rabuwar kai alhali kuma su abin da ya fito da su shine Allah ta'ala ya ba su umarni su tafi zuwa wata ardul muqaddas su je inda za a za a yi bautar Allah a wajen shi sa ya ce shi ma annabi rabi haruna inni khashitu an taqula faraqta baina bani isra'ila wa lam tarqub qawli saboda waɗannan su ne dalilai da yasa annabi haruna bai iya cin nasara wajen ya dawo da mutanen annabi annabi annabi Musa zuwa ga wata barki na bauta ma Allah shi ne ba duk da ya ce ya kokare shi Ah, wanda Qur'ani ya faɗa duk da su Bible ba sa faɗan wannan magana amma wanda Qur'ani ya faɗa cewa shine ya zama karwa kanwa uwar gami na wannan abin wannan zai fi shi asami shine asami za mu ƙara komawa kan wannan kisa insha Allah sai sai mu dauko labarin kidan kidan saboda shi magana sami din nan da aka yi me je me dawo a ji abin da ya faru a bayani ya gabata akan cewa Allah ta'ala a ya kubutar da banu Isra'ila daga fir'auna ya kuma halaka wato makiyinsu ta hanyar nutsar da shi a cikin ruwa da aka yi sai kuma kira wannan jarabawa da ya musu jarabawa kyakkyawa isa fi zalikum bala'un min rabbikum azim wannan akwai ni'ima daga wajen ubangiji akwai jarabawa jarabawa kyakkyawa daga wajen ubangiji yanda wato ya kubutar da ku daga wato makiyinku saboda ku ake zanta a wannan lokaci shi kuma a ka'idan a ka'ida idan ya zama ku ake zalunta to galibi a lokacin ba a cika gane wane da mutumin kirki yake yi wa cewa ya imani na gaskiya waye bai imani na gaskiya ba saboda haka ubangiji ya jarabci jarabawa kyakkyawa lokacin da ya kashe fir'auna su suna a matsayin mazlumina su ne aka zalunta saboda haka Allah ta'ala sai ya ga dama ya ƙara jarabtan su a akan wato tsayuwa tsayin daka akan addini da kodan tsanta mushi addinin kansa da kuma wato a samu a samu sulhu sirah wato yanayin tarihi na gaskiya mai nagarta gami da su sai ya gada ma ya jarabce su da wasu abubuwa da anan za a tantance tsakanin mai imani da wanda ba mai imani ba sai ya zama farkon abin da ya umarce su a farkon wato abin da ya jarabce su da shi shine suka zo bayan immediately bayan sun riga sun tsallaka wannan kogi sai suka zo suka cidda wasu mutane suna bautan amargi su kuma suna bautan gunki آه، الله تعالى بعد وأن العباد يتوجاوز بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم, أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وأنا آية الله تعالى أتكيك فدن وعند أسلي وأن أبن وأن أبن يفعلوا wucewa suka zo suka zo gittawa ta wasu mutane suka gitta wasu mutane da suke bautan gunki suna bautan gunki sai suka juya suka ce ya Musa tun waɗanda suna da abin bauta da suke bauta ma mu ma ka sanya mana wani abu da bauta mu yanda kusan mutane dai suna da irin wannan naz'a jahiliya dan dabi'a na jahil na jahiliya haka bazana shi ma an taɓa shi irin wannan ba lokacin da wasu musulmai ba da musulunta ba sun zo sai suka ga wasu suna rataya kansa kansa kallon su a wata magariya lokacin ij'al lana zata anwaq kama lahum zatu anwaq sai manzo Allah yake cewa ai kun fade kwadan kwace abin da Annabi Musa aka ga mishi ba eh saboda mutane yayin da a kullun jahiliya shine ke daukar su Allah ta'ala ya siffanta wannan dabi'a na guda biyu tare da dan adam babu wani dan adam da ba shi da wannan sai yayin da koyarwar addini ya dafa shi Allah ta'ala yake cewa inna rabbal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa amalaha al insan innahu kana zaluman jahula dan adam zai zalunci ne kuma jahili ne to wauta ba ka raba dan adam da wauta ba kuma ka raba shi da kuma ta'addanci da zalunci saboda haka cikin jahilci suka gaya ma annabi Musa cewa mu ma a samu da wani abu rika bauta alhali sun ci sun bata cewa ubangiji da yake sama ga shine yace a gaban su aka raba gogi an raba gogi kuma aka halaka wani suka ce ma su wannan ushiri ya ya mutu ba cewa su dai suna kokanto a ƙara tawo da wato shi gawan nasa bal aka ce musu ma su kwashe su ciccire kuma aka bar su suka ciccire wato kayan kawa da suka sa a wannan rana na dawakansu da kuma abin da ke jikinsu na kayan kawa duk saboda wannan zan musu hujja amma kuma kun je an samu kun samu mutane sun sasa kausa kuma kun kuce amma ku ku ga bauta wanda zai gaya maka yanayin da dabi'a ɗan adam suke da san yi ma ubangiji tawaye shi yasa kai tsaye musa annabi musa shi kuma a dabi'a a wannan al'umma abubakar ya fi kama da annabi ibrahim abubakar da manzana su dabi'un su ya fi kama da annabi ibrahim annabi ibrahim shi kuma annabi musa an an da wanda zai kama da shi a wannan al'umma to ya fi kama da annabi umar umar faruk saboda kaga kai tsaye dan da Annabi Musa ya juya sai kice musu innahum qawmun tahadu ku da mutane ne jahilai kuwa mutane ne masu bauta a to kuma ai dole a ga musu wannan magana ta yaba za ga musu wannan magana ba duduru da kalin ku da da halaka mikiyin ku taki ne amma ko kun jiya ku ce kuma ka muku wani abu da ku bauta ba shine yake cewa inna haula'i mutabbarun ma hum fi wannan abin da suke yi halaka ce halaka ce wa batilun ma kanu ya'malu abin da suke aikatawa banna ne sai ke sai ƙara ce musu a ghairu lahi abatikum ilahan yanzu wani Allah ta'ala ne kuke san je nema muku a ku rika bauta masa wa faddalakum ala alalamin alhali shi Allah ya zabe ku ku ya zaba ya bibita ku akan sauran halittu baki daya yanda ya bibita ku ya bibita ku ya zabe ku a matsayin wanda za ku rika ci gaba da jagorancin addini kafin ne zuwan shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko za ku ci gaba da wannan abubuwa to wannan shi ne farkon encounter farkon wato gumurzu da aka samu tsakanin banu isra'ila da maganan cewa za su bauta wa ɗan maraki ibn jurayj yake cewa wannan asnam da aka magana a an suranta shi wannan abin bautan ne ta hanyar ɗan maraki saboda haka wannan ɗan marakin sai ya zama ya shiga zuciyarsu to saboda kaga wato shi yasa kaga ubangiji ya ƙara jabta su da wannan ɗan marakin ba wai a banza ne aka zarge su ba a wani abu ne ya shigo cikin zuciyarsu ya nemi ya zaune a zuciyar wasu daga cikin su a kuma a zahiri wanda ya zama ya ba ba zahiri ba marwaita suna faɗin cewa wanda ya zama hankalinsa ya takarkare kan wannan botun dan marikin shi ne wannan sabiri din tun a lokacin ya fara wato nuna cewa shi ya gamsu ya gamsu saboda haka to wannan shine farkon abin da ya fara faruwa da su amma dai saboda kasancewa annabi Musa na tare da su saboda haka kuma ba su ba su nasara ba sai aka musu faɗa dai aka ci gaba to an ci gaba haka sai Allah ta'ala ya alƙawarta da annabi Musa kan ya je shi munajati ya je ya ji daga cikin magana na ubangiji kai tsaye a daga cikin abinda malamai na musulunci suke faɗa suke cewa wannan ai masa wannan an masa wannan mu'adan ne wato an masa wannan alƙawari ya je ya gana da ubangiji a zulqaida baki ɗayanta da kuma guda goma na zulhijja wannan shi ake rawaitowa kamar yadda muka faɗa daga abul aliya rufai ibn mira ar-riyahi shi ake rawaitowa daga ibn abbas kamar yadda asyuti ya danganta ba inda Abbas a cikin Abdul Maktub kuma shine ake danga ake rawaitowa daga Mujahid kuma shine ake rawaitowa daga Masruq ibn al-Ajda kamar yanda Al-Qabari ya ambata saboda haka wannan da yawa daga cikin malaman sun ce sun ce a wannan kwanakin Allah ta'ala ya zaba akan wato ya munajaci da Annabi Musa a wannan kwanaki na na 40 goma Zulqaida goma kuma 30 na Zulqaida goma kuma na na Zulhijja Allah ta'ala ya munajaci Annabi Musa to su abinda suka sani tsakanin su annabi Musa waɗannan mutane su banu Isra'ila akan je zai je wata ɗaya ne dawo wata ɗaya zai je yi ya dawo shi kuma ubangiji kaji ya ya ga maka cewa wa tun hadi ashir sai ya ƙara musu kwana goma to a wannan kwana goma da yawa daga cikin malamai cewa anan ne aka samu wannan babban jarabawa shi samu yi samu nasarar da ya samu saboda suna ganin kamar wannan su wato ajali ya ya musu tazaran yayi nisa suna ganin wato al'adun da haruna ba zai iya yin abin da aka ce yayi ba har suka fara mushi tawaye suka fara mushi kaza suka fara mushi kaza suka fara mushi kaza a to shi sami ne kamar da muka ce a ya daga cikin wanda suke tawaga banu isra'ila akwai riwaya da muka faɗa jiya riwaya daga abdullahi dan abbas cewa wasu na cewa ya daga cikin banu isra'ila mahaifiyar ta haife shi sai ta ji tsoro ta sanya shi a wani kogo ta kulle daga baya suke cewa shi jibril ɗin ya zo ya daga ci da shi har ya girma wasu ka ce wannan ta hanyar haka ne ya fahimci jibril ɗin wannan wannan riwaya ce da'ifiya riwaya ce mai rauni a sinadin hadisin akwai akwai rauni tare da shi akwai muka ce akwai Abu Sa'ad al-Baqqal Sa'id ibn Marzuban mudallis ne kuma da'if ne yana da dungunan isnadi sana kuma mai rauni da shi ta ba a fuskar waya don haka bai inganta ba kuma akwai nakara akwai nuna akwai bauɗewa ta yaya za a yi a Jibril da aka san cewa shi yana yana kidimtar da kansa ne kan game da aiki masu alhairi da annabawa da wanda suke tafi annabawa shi kuma zai je hidimtar da kansa zuwa ga wani wanda daga baya ma a cikin ilimin ubangiji an san shaidani zai zama fitinanni ai ba zai yi ba a jibril in aka ga yayi in kaga yayi ya san ko zai yi hidima ko dai ma annabawa ko kuma wanda suke wato ba sa nesa da annabawa bayan Allah ne manya suna kan tabbaci annabawa irin su Maryam sai mai babban sha'ani shi za ga in jibril ya san ko za ka ga iblis ya aci to kuma ga ga wani babban jakara na iblis a ban kasa kuma a ce wai shi zai zo ya shayar da shi ko kuma a cikin yatsunsa ma a haifar masa da wasu ɗaya daga cikin yatsan al'asir ɗaya daga ci allaban ɗaya daga ci asam wannan lalle ba zai zama ruwaya ba za ta zama daidai ba da haka ba ta inganta zuwa ga abdullahi dan abbas ba ruwaya da ake da shi ta biyu daga abdullahi dan abbas shine cewa shi mutum ne ba asali shi ba bani isra'ila ba ba isra'ili ba mutum ne wanda da ba san yana cikin wanda suke bautan waɗannan wato dan maraƙin su dama sun damu da bautan shanu da sauransu saboda haka sai ya zama ya zo ya yi da'awar musulunci da ya dawa musulunci sai ya zama kuma wato har a wannan lokaci din wato bai iya fitar da wannan samun shirkan tare da shi ba saraka da ya zo suka gitta wasu suna kota magoma kan nan sun abin ya ƙara shigowa sai zuciyarsa kuma ya zaune ya ji a rasa shi ne yana bukata a cigaba da wannan bautan gumaka din to wannan shine abin da ya faru duk da ta ba wannan ruwaya daga Abdullahi dan Abbas akwai rauni hakim ibn Jubair munkarul hadith ne kuma da'if ne da ma dai zahirin Qur'ani yana yana yana mara masa baya saboda duk wani duk wani wanda ke lalatacce ba zai yi ba zai yi zama daga daga wato tsatso na wanda ba lalataccen ba zaka same shi da ya ba dabi'a sa dabi'a ne daga cikin lalatattun mutane ko da ko mutum kirki ya yi shi amma kuma shi a dabi'a sai zama daga cikin lalatattun yake sai ka a ce wai jibril ya masa wannan abu ka ba zai yi ba dole sai dai da mu can a cikin zuciyarsa akwai wani abin da ya binne na munafunci da kuma wato banna a ban kasa su ahlul kitabi suna ta kokarin cewa yanzu su shi ma'aiki sa ina zamo labarin samiri ba wai ba su labarin samirawa ba ne amma idan aka yi maganar samirawa to galibin su aka aka sanya su mutane ne da suka shahara da bautan gumaka ko mutane ne marasa kirki a za ka same su suna kokarin yaƙi da wato da'awa ta annabawa za ka ga ko a cikin bible akwai zimri ibn salu wani zimri haka a cikin babu zaka zaka ana faɗin yanda wato kusan ana cewa ma da yayi laifi inda makoma sai zama ba makoma ce mai kyau ba to almuhim dai abin da nake magana shi da ba magana samirawa labarin sanannun ne cewa su ba mutane kirki bane ko a cikin tsohon alƙawari ko sabon alƙawari kawai dai su ba su faɗi wannan ba to rashin faɗa su kuma bai zama hujja ba ko dai zama ya daga cikin abin da da gangan suka murguɗe na su yi ma'adaban Allah sharri ko kuma yana daga cikin abin da ‘yan bayansu da ta mutakaddimin daga cikin su magabatansu suna faɗa amma daga baya kuma daga cikin abin da suka yi tarihi suka murguɗe ilimin ‘yan baya daga baya suka murguɗe shi amma tabbas yana Qur'ani ya faɗa ta wannan lalle haka yake har a cikin wanda ba musulmin ba akwai masu irin makalolin nan sun zo suna cewa tabbas abin da musulunci ya faɗa shi ne kai makuli saboda ai annabi Musa da ya dawo har Bible din da ya dawo Annabi Musa ya zo yana zargi Annabi Haruna bai ce wai bai ce ya kai ya kai haifar da da botan gumaka ba kawai zargin sa yayya me yasa ya basu a shi kaga ba shi ba su kaga ta wanda su Aisha musu na faɗin wannan magana kuma Bible haka yayi haka ya nuna shi Annabi Musa zargin sa yayya me yasa ya basu wanda kuma wannan shine abin da Qur'ani ya faɗa ba cewa yayi me yasa ka je ka samu su gunki ba to ta yaya za a yi zarge shi akan karamin laifi zuwa ga babban laifi ma shi ba zai yi ba saboda haka wannan wani abu ne da suka kawo wanda ba zai iya zama ya zama daidai ba kuma abu da zai ƙara nuna maka cewa shi wannan dama shi sami din ba ba wai ya binne musulunci ne a zuciyarsa ba dama san ya binne ya kyautata bautan wannan dan marake kuma yana son a cigaba da yi shi ne fadin yadda ubangiji ya hikaita cewa ya ce wa ka zalika sawwalat li nafsi haka dai zuciyata ta kawata mini dama wato ya ji abin ya ba shi sha'awa da ya ji suka dangi ta wannan mutane kuma dama ya da irin prior experience din dan ya da wato tajriba na baya na cewa ya taɓa watan a zahirin baya Abdullahi dan Abbas sai zama sai zama wato ya ya sallama ya kuma kaga wannan kaje-kajen da yayi a Qur'ani ya faɗi ya faɗi yadda banu Isra'ila ya zama a hannunsu sun ɗauki wasu daga cikin kayan kawa na banu Isra'ila wato Fir'auna da mutanensa a to kuma kun san cewa ai ganima bata halatta ma kowane annabi ba kafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da aka keɓance manzo Allah da shi yace wa uhillat liyal ghanaim manzo Allah yake cewa fadiltu bi khamsin lam yu'tahunna ahad min al-anbiya'i qabli daga shi sai yake cewa wa uhillat liyal ghanima ko al-maghnam an halatta min ganima saboda haka su an basu sun dauka ne saboda ya zama wannan kazan kamar hujja a wurin su kuma su ƙara amintuwa a to shi dan shi shi din shi ma wato samiri abinda qur'ani ya faɗa mana shine ya dauki ya dauki wato wata ƙasa daga wato tasiri ko kuma sawu na wani mutumi da aka aiko ba a faɗa kowaye shi ba amma qur'ani ya faɗa cewa ya dauki ya yi wannan dankan ya dauka ya nemi wannan ƙasa din haka ya faɗa cewa basutun ma lam yaksuru bihi faqabatu qabdatan min akarar rasuli yace ni na ga abin da na gani ne sai haka ni ma sai na dauki wato sawu daga cikin sawun wannan manzan haka haka qur'ani ya faɗa ya kawo shi alif da lam wannan manzan bai faɗi wane ne ba a sai ya kawo shi da siga na abin da al'adu ake kira al'adud dhihni wato kamar su banu isra'ila da su annabi musa da shi asamirin sun san wani manzan ake magana to qur'ani bai faɗa mana wani manzan ne ba amma dai ya ce shi ya ɗauki daga cikin sawun kafa na wannan manzan a saboda haka sauran malamai na musulunci sai suka shiga suka shiga yin bayani cewa wato annabi haruna bayan annabi musa ya riga ya tafi wannan munajati sai ya ce ma banu isra'ila to kowa ya kawo yanzu lokaci yayi da kowa zai kawo abin da ya ɗauka na kayan kawa na fir'auna da mutanensa a zo saboda wuta ta sako da ta sama ta zo cinye shi a to sai ya zo sai duka suka aikata haka shi ma samiri ne shi ma aka ce ya zo ya sa wannan shi ma qur'ani ya ba ya ba da wannan labarin cewa qalu ma akhlafna maw'idaka min malkina walakinna hammilna awzaran min zinatil qawm faqadhafnaha fakadhalika alqa samiri Allah ta'ala ya faɗa wannan magana cewa mu ba mu karya maka alƙawari ba kawai dai mun ɗauki kayan ƙawa na waɗannan mutane shikenan sai daga baya kuma muka zo muka aje inda wuta za su cinye shi ma sami da shi yazo ya aje wannan abubuwa wannan wato kasan da ya dabka sai yazo ya ya wurga a ciki sai aka samu wannan fitina to da ka wannan shine shine abin da ya faru akwai ruwayan bimalkina wanda wannan shine galibi ruwayan asu da muke karatu da ita hafsi da ruwaya daga asu bimalkina ruwayan asu ruwayan nafi akwai kuma ruwaya kuma bimilkina wannan ita ce ruwaya ta hamza azayyat da kuma alkisai akwai kuma bi mulkina mulkina wannan shine galibin ruwayan sauran makaranta sun suka fi yawa idan kace bi mulkina sai zama ana magana ma akhlafna maw'idaka bi mulkina wato ba mu karya alƙawarin ka da umarnin ba da da moyira din kanmu ba shine bi mulkina in kuma kace bi mulkina da yi mamimu wasu sama wato abinda kake magana shine wato ba mu karya alƙawarin ka kai ba annabi Musa bi mulkina saboda mu abinda muka mallaka kawai dai abinda abinda muka cire ne da hannun waɗancan mutane sai muka zo muka zuba in kuma ruwayan bin mulki na kamar da wani shi ruwayan jumhur to ana magana abinda ake magana shi ne rinjayen mu aka yi to wannan ruwayan bin mulki na ita shi sai da yasa da kawo wannan ruwayoyi cewa da suka yi ma lafna mu'idaka bi mulki na a ruwayan jumhur wannan yana nuna abinda suke magana ba mu karya alƙawarinka da ikon mu ba to shi haka akwai wanda ya zo musu da iko kenan ya zo musu da magana wannan shi sa malamai suke fahimta cewa ashe kaga sabi din nan yayi ta mutawaye ma annabi annabi Haruna ne saboda me me yana musu haka saboda fadin su cewa ma akhlafna maw'idaka ma akhlafna maw'idaka bi mulkina akan riwayar jumhur cewa ba mu karya alƙawarin ka ba da rinjayen mu da kuma ikon mu a kawai dai wato wani ne haka ya zo ya zo ya musu wani kuduba na shedan daga baya kuma suka ji wannan maganar ya kama su suka bar ayyuka akan haka har suka rinjaye annabi annabi Haruna a haka saboda haka dai shi sami din sai ya zama ya jefa wannan abin da ya jefa cikin ikon Allah Allah ta'ala sai ya ga dama a sami wannan dan baragi din dan maraƙi ne amma kuma na daga azurfa din daga zinarai inda aka jefa a wajen da suka wuta ta ci ta ci ci ya jefa wannan ƙasar shi ke na kawai sai ya haɗe ya haɗe ya haɗe ya zama yana ya fita da dan maraƙi ya zama idan iska ya zo ya ya shiga ta bakinsa yana fita da wani iska yana wani da wani ƙara kamar dan maraƙi Allah ta'ala yana ya ba da labarin cewa fa akhraja lakum ijlan jasadan lahu quwwa sai ya fitar musu da wani jiki jika-jika wanda yake fitar da iska a yake fitar da wato sauti faqalu suka ce hada ilahukum wa ilahu musa fanas yace wannan sune abinda ubangijin ku da ya kamata ku rika bauta kuma shine ubangijin annabi musa ma shi ma ya bashi ya bai sani ya manta kaga irin yadda wato yana abuwa suke a saboda haka wannan shine asalin abin da ya faru ubangiji ya ya faɗi cewa wannan jarabawar da ya musu daga cikin abin da ya kamata da suna da hankali su kula shi su sun san cewa annabi Musa abin daga cikin abin da ya gaya shine yana magana da ubangiji kai daga cikin hujjar da ubangiji ya kafa ma waɗannan mutane wajen cewa ina hankalin su yake sai ya ce afala yarawna alla yarju ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ba sa ganin cewa wannan in suka yi magana baya amsawa ba sa ganin cewa in suka yi magana baya amsawa ba suka ce to ashe ka ga daga cikin kamala shine a samu a sama wato a samu wato yin magana to ashe kaga duk wanda shi ubangiji baya magana to yanzu kamar da mu'tazila ke faɗa kamar da su ma asha'ira suke tawilin magana ubangiji to kaga sun nasarta ubangiji daga kasa domin adam gashi cewa yi afala yarawna alla yaghdu ilaihim qawlan baya bayar musu magana idan sun yi wannan ke nuna maka cewa to ya da cin kamalin sifar ubangiji ita ce magana ita ce magana a saboda haka a wannan kaga wannan shine asalin abin da ya faru shi sabiri ya aikata wannan aiki ko muka ce shi kansa annabi haruna ai ya riga ya musu magana cewa wannan abin jarabawa ce annabi haruna ya ce musu ya ce musu inda ma fitin tumbe an fa jarabce ku da wannan abin da ya fi jarabawa ce ta ubangiji wannan abin da kuka ne nan da ya haɗe jikinsa ya zama kamar dan maraki to wannan jarabawa ne wannan sautin da yake yi jarabawa ce daga wajen ubangiji amma ba shine asalin ubangiji ba ubangijin ku shine wanda yake yana magana yana kuma shar'anta shari'a amma ba wannan abin da yanzu ku je ku da ku ba to sai shi magana cewa wannan manzan jibril ne wannan kamar yadda na ce shi ne aka samu daga ruwaye salaf kusan lokacin salaf a ruwaya daga abdullahi dan abbas ta hanya guda biyu hanya farko shine hanya abu sa'ad al-battal daga ikrima daga abdullahi dan abbas akwai rauni hanya ta biyu akwai hakim ibn ibn jubair daga muhammad ibn sa'ad daga hakim ibn jubair daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas akwai rauni amma idan ka da su guda biyu kaga za su yi tasan juna amma tabbas wannan Abdullahi ibn Abbas ya faɗi wannan magana sannan kuma an ruwaito an ruwaito da Isra'i tabbatacce daga Mujahid ibn Jabr cewa dai Jibril ya gani wannan ar-rasul da yake magana ana magana Jibril shi sa ya kawo shi al-afid bihi ana magana Jibril ya gani da dokin sa an ruwaito wannan daga Mujahid ibn Jabr al-Majid Abdullahi ibn Abbas Hajjaj ibn Muhammad al-Misisi al-A'war yake ruwaitowa daga Ibn Jurayj daga Mujahid shi ma wannan akwai dan dadin isnadi amma kuma dai ya samu mutaba'a shi ibn Abbad al-Makki ya musu mutaba'a Isa ibn Maimun al-Makki shi ma ya musu mutaba'a suna rutuwa duka su daga Mujahid da haka wannan ya tabbata daga maganar Mujahid sannan kuma da maganar Mujahid wannan shine abin da ake ruwaitowa daga Ibn Wahab Ibn Wahab daga Ibn Zaid Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam daga cikin manyan tabi'ai masu ilimin tafsiri sannan wannan magana ce da galibin masana ko masu tafsirin salaf sun faɗa wannan magana cewa abin da shi wani bawan Allah ya gani ubangiji ne saboda ya jarabta shi ya jarabta banu isra'ila sai ya nuna mishi jibrilu ya kuma nuna mishi wannan doki da jibril yake haye da shi shi kuma da ya je sai ya ga cewa lalle wannan dokin ya mishi bai mishi kama da doki da ya saba da shi ba inda dokin nan ya je ya sukuwansa shi kuma sai ya je ya ɗebo ƙasa sai ya rika jin cewa ma ina ma a ce duk abin da ya jefa da wannan ƙasar ya zama an sami wani abu da ya saba al'ada yadda ya ga wani mutum ya saba al'ada ba ya dukun ba da kai da ya saba da shi ba sau da haka sai ya zama duk abin da ya jefa sai ya ga abin ya faru duk abin da ya jefa abin da ya bunne a zuci sai ga abin ya faru kamar yadda ubangiji ya mata can saboda haka a nan ne shi kuma da ya je sai kenan sai ya jefa wannan abin yana jefawa sai binne a zuciyarsa cewa da ba ya zama dan maraki shi kenan kuma sai ya zama dan marakin dan jarabawa daga wajen ubangiji ba wai dan shi wannan abin da ya yi din wato wani abu ne wato wanda yake yana da iko a hannunsa ba a wani abu da ubangiji ya ya jarabce shi a haka da wannan shine abin da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yake fada yake cewa fa sawwara Allah azza wa jalla min zalika lahum ijlan dhahaban da ya jefa sai ubangiji ganin daman sa sai suranta wannan dan mar'in sai ya bayyana daga wannan jiki na zinari din fa dakhalathu ar-rih sai a samu iska ya shiga cikin wan- ba- cikin cikin wannan dan mar'in fa kana lahu khuwar sai ya zama ana samun wato a, wannan sauti na fitowa tare da shi wannan mun kace ubangiji yana irin wannan jaraba da ubangiji ya musu kamar yadda ubangiji ya ga dama ya jaraba dajjal eh, mu'mini da dajjal dajjal shi ma ai ba yi da wani iko a hannunsa amma ga shi idan ya zo ƙarshen duniya za ka gani har yana iya wasu abubuwa ya tada matattu ya yi kaza ya kaza ya kaza ya zo da wani aljanna ya zo da wuta da sauransu sai ubangiji ya jarabce bayi a wannan lokaci yana sai tantance to wannan shi ma haka a wannan lokaci ubangiji ya tan- ya wato ah, jarabce su da wannan abun kamar kuma yanda ubangiji ya jarabce mu ma baki ɗayan mu duka da iblis iblis asali ba yana da wasu ni wani iko ne haka nashi na karan kansa ba amma kuma ubangiji saboda jarabci banu adama sai ya jarabce su ya ba shi dama akan abubuwa da yawa ubangiji daga cikin abin da ya ba shi dama yana cewa yana cewa wastafzis ah, man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ilmu shaytan illa ghurura ubangiji ya ba shi dama waɗannan abubuwan duka yake cewa ka je ka ci gaba da yi musu ingiza mai kanci ruwa kana ingiza su da sautinka kana kuma wato ci yi musu yekuwa ta hanyar rundunan ka ma- mahaya da wanda suke tafiya a- a- a a kafa za ka rika samun junu da iblis ta ko'ina daga cikin mutane daga cikin aljanu duka suna haye suna abin hawa suna tafi tafi a- a- a tattakinsu za su rika kira Allah ta'ala kuma ya ce kai tarayya da su a dukiya da kuma 'ya'ya da muka ba da muka ba su kuma kai musu kai musu wato alƙawarin bogi wa idhum wa idhum shaytanu illa kum kaga adan abin ubangiji abin da yake faɗa a wani alƙawari da yayi ma da yayi ma iblis cewa ya bashi wani daman dan jarabawa ce ba wai dan iblis yana da wani wani ƙarfi shi da zai iya zuwa da shi wanda zai fita daga cikin ƙarfin da ubangiji ya bashi ba saboda haka wannan abin da shi sabiri yayi a dauke shi a matsayin abin da ubangiji cikin saboda yana yana son ya jarabci banu isra'ila ya zama da ya je faɗin kawai sai aka sami wannan abin da yake ya bunne a cikin zuciya dan jarabawa dan a jarabci imaninsa da a nuna musu cewa shi kansa wannan sabirin din munafiki da ba bai imani ba kuma su ma a cikin su a bambance tsakanin zare da ababa a ganga a bambance tsakanin shinkafa da tsakuwa to wannan shine abin da abin da ya faru shi yasa hatta lokacin da wato aka dauki wakilci na mutane 70 saboda wato a nuna cewa an yi nadama shi annabi Musa ya dauki wakilta mutane 70 ai da aka tafi da aka tsawa ta fada musu daga cikin abin da ubangiji a wata annabi Musa ke ga ubangiji shine yake cewa in hiya illa fitnatuka tadillu biha man tasha wa tahdi man tasha jarabawan ka ce kana in ka- in kai kuma ka zo da jarabawa zaka ga an saba wani ya fice saboda jarabawa ka wani kuma ya shiru sadaka kaga annabi Harun ne lokacin da ya ga wannan dan marakin ya fahimci cewa jarabawa ce inda ma kuke tumbi annabi mu annabi haruna ya shiryu annabi yushau ya shiryu bai bai kar- bai karkace ba ta ba dai lokacin aka samu wasu sun sun fada ne kuma to haka ubangiji yake da jarabawa haka ubangiji yake da jarabawa saboda haka kada ka taba tsammanin cewa wai duk jarabawa idan aka ubangiji ya zo da shi kowa zai ci wani ubangiji wata ranar ubangiji zai kawo jarabawan arziki wani ba zai ci ba wata ranar ubangiji ya kawo jarabawan talauci wani ba zai ci ba wata ranar ubangiji wani ya kawo jarabawan la- zaman lafiya wani ba zai ci ba wata ranar kuma wani uh, ubangiji ya kawo jarabawan rashin zaman lafiya wani kuma ba zai ci ba wani ya ci wani ba zai ci ba haka ubangiji yake to su ma haka bani isra'ila Allah ta'ala ya zo musu da wannan jarabawa saboda wato a jarabce su amma kai to ba dukan su ne suka ci suka ci jarabawa ba wasu sun ci jarabawa wasu ba su ci jarabawa ba ya zama har sun zama sun dauki dan mariki suna bautan shi annabi Musa ya dawo cikin kusa cikin wato kushi a daga baya kuma ubangiji ya ya faɗi cewa an yabe shi Ba- samiri za mu ga mutum da isoshin shi da yawa sojin arafi sojin faha da sauransu za a ci gaba da gaya mana isoshin shi so insha Allah za mu zo mu ƙara magana kan wannan amma dai sakamakonsa shine daga baya ubangiji ya tsine masa ubangiji ya tsine masa kuma ya zama wato a- an sallado wani rayuwa rayuwa ta wato kadaici tare ubangiji ya ya jarfi shi da wannan ubangiji ya faɗa mana a cikin sulfaha yana cewa fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa fanzur ila ilahika alladhi malta alayhi akiban lanuharriqannahu thumma lanasifannahu fil yammi nasfa inna ma ilahukum allahu alladhi inna ma ilahukum allahu alladhi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma Allah ta'ala ah, yake hikaito abin da shi annabi Musa ya gaya mishi cewa ah, fa inna laka fil hayati an taqula la misas ka tafi ka ci gaba da zama a rayuwa za ka je ka dinga ka ta faɗan wannan kalma ta labisas kai ba za ka cuɗanya da mutane mutane ba su cuɗanya da kai ba za ka zama kai kullum kana rayuwar kaɗai ce kar a shigo ka kai maka ka shigo rayuwar mutane wannan haka kuma ubangiji shi kuma ya ya tarabce shi kuma ubangiji ya kuma alai musa ce mishi wa inna laka mawilan lan tukhlafa kuma akwai lokacin da ubangiji zai kama kai wannan laifin da kai ran tashi alkiyama ba za a saba maka ba akwai lokacin da ubangiji zai karɓi ranka kuma in aka je ran lahira ubangiji zai maka hisabi sannan kuma ce wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi aqiba kuma ka kalli wannan abin bautan naka da ka je ka ta karkare akan sa ka kira mutane su ta karkare akan sa lan harriqannahu zan kona shi thumma lansifannahu fil yammi nasfa sannan kuma za mu je mu sheke shi a cikin kogi a ga cewa duk ga ubangiji an ubangiji an kora shi an nike shi an kankwatse shi an an wato an sheke shi kaga bai zama ubangiji ba kenan wannan kaga ya tabbata cewa bai zama ubangiji ba in annabi Musa da ya gama faɗa wanda suke inna ma ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa huwa ubangijin ku shine Allah ne wanda babu wani ubangiji sai shi babu abin bauta sai shi wasi'a kullu shay'in ilma duk inda ubangiji yake ya san abin da kuke yi wato kamar yana gaya muku su ce cewa ai kafin ma in zo aka gaya muku cewa ku sadaka wannan abin da kuka yi kafin in zo ubangiji ya gaya min cewa kun yi saboda ubangiji ilminsa ya yarda kowa da kowa saboda haka daga wannan shi karshen labarin shi wannan bawan Allah Samiri yayi wannan banna amma daga baya kuma sai ya zama ubangiji ya mishi hukuma za mu zo su ma maganan bani Isra'ila maji irin hukumar da aka musu a cewa da kawai aka yi da ubangiji ce an yabe musu ba wai abin a saki haka abin yake ba akwai wasu abubuwa da suka biyo baya wanda za mu zo kan wannan gaba da Allah ta'ala sai ce kun ba afauna ankum sannan sai muka yi muku afuwa min ba'di dalika bayan wannan laifi naku la'allakum tashkurun saboda ko fa gode a wannan kamar da nace bayan ubangiji ya musu in ta hukuma su ma za a zo a yi magana hukuma a gaba ba lalle mu tsaya kan wannan ba sannan ko bayan an samu rajafa bayan wannan mutane kawai idan an ja dauki su a matsayin wakilai da suka je kuma sai suka ta'annuci duk da haka aka samu wata rajafa wani girgiji haka ya zo ya kwashe su duk suka mutu in ba dan annabi Musa ya yi addu'a haka da musu rayukan su ba ai ka san wannan mutane sun yi matacin ta'addanci iri eh wasu yi ta'addanci ba karami ba a to shi Allah ta daka thumma afuna ankum ba'da min ba'da zalika sannan sai muka yi muku afuwa bayan wannan laifi da aka da kuka yi la'allakum tashkurun ko fa gode wannan la'alla ma'anar shi kai tashkuruna lillahi ta'ala sai ku gode ma Allah ta'ala a wannan ubangiji ya faɗa musu wannan maganar kaga abu guda biyu mana ya kawo akwai maganan cewa sirki dan maraki akwai magana kuma ya musu abuwa to anan ubangiji ya ya wato a fakaice ya ba su hanyoyi guda biyu ne su kowanne suka gada masu zaba hanyar farko da ubangiji ya ba su shine hanyar waɗanda suka yi bautan dan maraki irin irin wato kakanninsu idan irin wannan hanyar kuka zaba to kun ga da bai wannan zai bayi mai zama ba za ku yi imani da masu Allah ba za ku yi Allah mutunci dan haka kuma kun bi sahun waɗannan mutane kuma da sannu abin da ya samu waɗannan mutane na sakamakon mai mutunci zai same ku idan kuma kun ɗauki hanya ta biyu shi tun ba a kauna da muka yi muku afuwa kun ɗauki hanyar cewa kun karɓi kun je kun nemi istighfari wajen ubangiji har ubangiji ya muku afuwa saboda ku gode la'allakum tashkurun to yanzu kuma ku gore daga cincikan godiya kuma shine ku karbi annabtan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ku imani shi wannan shine Allah ta'ala ya kawo waɗannan dajiya guda biyu da yi a farko sai ya faɗa cewa thumma takhatumul ijla min ba'dihi wa antum zalimuna saboda idan kuka saba ma da'awar manzo Allah yanzu ku zama asalimai yanda kuka zalunci kawo kanku lokacin da kuka saba kuka wato dauki dan maraki idan kuma kuka dawo kuka yi imani da manzon Allah wanda wannan shi ya kamace ku to kuma zai zama thumma hauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun saka kowanne mutum ya in ya ga dama in ma shakken wai ma ka kura ko dai ya gode ma ubangiji sai ya bauta ma Allah shi ɗaya ya yarda da annabta ma'aiki ko kuma ya mutunci shikenan dama kuma ya mutunci ya da wasu kakanni nashi miyagu tunannu wanda suka yi suka zama sun zama salaf ɗinsa jagororinsa wato magabatansa akan wato aikin banza Allah ta'ala sai ya ci gaba da cewa wa iz ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun kuma ku tuna ni'imin da nayi muku daga cikin ni'iman shine baiwan littafi da muka ba annabi Musa wal furqana da mai rarrabewa la'allakum tahtadun saboda ku wato shiryu anan Allah ta'ala ya faɗi wato kuma ni'iman da ya ƙara yi wa Isra'ila har ila yau har ila yau ya faɗi ni'iman da ya musu daga cikin ni'iman shine sakar da Taura ma annabi Musa wanda dama daga cikin abin da annabi Musa ya je wulata shi da ubangiji a shine daga baya ubangiji ya karama shi wannan a tauran to da kuma ya dawo da wannan sadra a tauran ya dawo musu da ita to wannan daga cikin ni'ima da ubangiji ya musu daga cikin wato falalan at-taura a cikin duk littattafai da ubangiji ya taba saukar ma banu Isra'ila babu littafi kamar sa babu littafi kamar sa kuma duk wani littafi da ubangiji saukar bayan at-taura ba shara taura yayi ba ya ci gaba da aiki da at-taura illa ya kare ana dan yin dan kare kare ana kuma dan rage wasu daga cikin wato kumce kumce dake cikin wato dokokin su amma ba a sami wani littafi da ya shara taura baki daya ba sai alqur'ani na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sadaka ba karamin ni'ima ce da ubangiji yayi musu ya ba su wani at-tauran ba hatta annabi Musa annabi Isa da at-taura suka amfani su annabi Dawuda duk at-taura suka amfani duk an ba su zabura kama wannan wasu abubuwa ne da suka shafi wani bangarori na rayuwa ba duka ba amma at-tauran ita ce wacce take ubangiji ya basu wanda za ta shafi dukkan abubuwan su na rayuwa Allah ta'ala ce wal furqana da kuma al furqan mun bashi mun bashi bayan al furqan malamai suka ce to wadan al kitab da al furqan daban-daban ne at tauran daban kuma al furqan daban ina ga suna bambance tsakanin sufi Ibrahim da sufi Musa to sufi Musa daban ne da kuma da kuma wato shi ita at tauran magana wani inganci na malamai wannan al furqan shi ne dai at taurana an bambanta su an bambanta saboda wato ana son a gaya maka bambancin abinda wannan wani tafi ya kusa na sifofi da yawa kamar qur'ani ne qur'ani da kashin sifansa akwai haske akwai rarrabewa akwai kaza akwai kaza akwai kaza to kaga duka sai kaga wani lokaci qur'ani akwai azzikr akwai alfurqan akwai alkitab duk wannan sifa ne na qur'ani me yasa ake kira su saboda qur'ani ya shafi wadannan abubuwan duka to shi ma adam cewa ya kai wal furqan abinda ake son a gaya maka shi ne wato Allah ta'ala ya ba annabi Musa littafi kuma daga cikin siffan wannan littafi din shi ne yana rabe tsakanin gaskiya da ƙarya wannan shi ne fassara na yawa daga cikin malamai fassara na mujahid ibn jabr fassara na abu da aliya da rabi ibn anas al-khurasani da kuma sauran malamai kuma wannan shi zaban shekul fasirin ibn jarir al-tabari kuma shi ne zaban ibn kathir da ashanqiti suka ce kamar dama wato a dabi'a an riga an saba ana iya kana iya faɗan wato abubuwa guda biyu ma'anar su ɗaya saboda wato lafazin sun bambanta ko kuma ma'anar ya bambanta sifofin ya bambanta kama ce suhuqan wa bu'dan haka suhuqan wa bu'dan wannan wani kalma ce wacce take suhuqan da bu'd kusa kalma su ma'anar su ɗaya amma kuma saboda lafazin ya bambanta aka faɗa kamar yadda mawaki yake cewa fa alfa qawlaha kalban wa maida sai ya cinta maganar sa ƙarya da zuki kan ƙarya ita ce zuki zuki ita ce ƙarya saboda wannan wani abu ne da a yare an riga an fara an saba yana na a yare cewa da Allah ta rashi bai tsata yana musul kitaba wal furqana ubangiji yana magana cewa ya ba ku at-taura at-taura ne kuma daga cikin siffanta ita ce wato tana rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya daga cikin kuma siffanta tana kuma wato ba da shari'a dan al-kitab yana magana mun littafi wanda ke ba da shari'a saboda haka wannan shine wato abin da ubangiji ya faɗa amfanin su su fahimci wannan shi la'allakum tahtadun sau ko kwa shiru shiryen da ubangiji ke musu magana a nan shine su koma su ji tsoron Allah su duba abin da ke a tauran nan babu bisharar manzon Allah babu shi to kaga kuma wannan ba wanda a cikin sai sai tabbata cewa babu bisharar babu bisharar manzon Allah saboda ko da tunda sun sun murgude murgude wato ayoyi a tauran kuma daga baya bayan wato lokacin da aka suka rika samun mulkin mallaka na wasu daga cikin jama'u wanda ba su ba sun da wato samarin jayi a kansu ita a taron ta bace sai dai daga baya wasu daga cikin malaman su suka riga hahada abinda suka haddace duk da an samu wannan to amma akwai wasu ayoyi da idan ka duba za ka san cewa to ba zai yi ka ce wannan ayoyin labarin ya cika ba ba za yi ka ce wannan labarin ya cika ba in ka ce ba za yi mai da manzo Allah ba daga ciki shine abinda muka kawo kwanakin baya can abinda suka ce a daga cikin wannan ayan aka ga ma Annabi Musa cewa zan samar da wani annabi irinka don samar da wani annabi irinka wanda zai zo kuma ya rika yada shari'a irin taka shari'a to kaga ayan sai suka dinga murguda wannan ayan da wannan ayan abili take cewa tana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce kamar yadda manzo Allah ta'ala yake cewa la'allakum tahtadun ko fa shiriyu da wani atawran ya kamata su shiriyu kamar da sauran su Abdullahi bin Salam suka yi wajen su san cewa in suka ce kamar shi suka ce Yusha ne da yi shan kaga shi ba annabi ne kamar annabi Musa ba shi yana amfani da shari'a annabi Musa ne da haka bai zama kamar annabi Musa ba idan kuma suka ce annabi Isa ne annabi isa shi ma bai zama shari'a shari'a annabi musa ba na haka bai zama kwatankwacin annabi musa musa ba in kuma suka ce wani ne suka ce wani ne duk bai ɗabbuka akan annabi musa ba saboda kaga dole su koma akan to ko dai wannan alƙawarin da Allah ta'ala yayi alƙawarin ya kashe abogi wanda kuma ba mai faɗan wannan magana ko kuma sai da cewa to wannan annabi larabawa shine wannan annabi kawai wanda wannan kuma aka rubuta babu yana ciki tsohon alƙawari wani akwai wannan alƙawarin sosai so kaga ubangiji a nan yana gaya musu cewa to idan kuna da gaske kuke kuka je kuka duba duk da yanzu kun za ku yi murkuɗe murkuɗe to in ka duba wannan alkitabu wal furqan at-tauran naku za ku samu shiriyar da za ta shaida ku zuwa ga annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da Allah ta'ala yake yake musu wannan isharar in wanda a cikin su wanda yaji kuma ai yaji Abdullahi bin Salam yaji wannan yaron ba yahude da manzon Allah ya je ci da shi yana rashin lafiyar ajali ya je ya ce masa kai imani da ni ka ce kayi imani da Allah sai ya kalli babansa sai ya ce masa kai ma Abul Qasim biyayya sai ya ce yayi imani manzo Allah yana farin ciki da cewa alhamdulillah da Allah ya da shi daga wuta kaga shi ma wannan yayi imani bayan manzo Allah kuma an daga samu wanda suka yi imani akwai irin suka Abul Ahbar sun yi imani wannan duk asalin su Yahudawa ne a bayan su ma har bayan karnuka ma ana samu wasu ne da kuma mutane suka daga yin imani daga ciki akwai wani mai yahudi wanda ya rubuta littafinsa ibhamul yahud ifhamul yahud ya rasu 570 bayan hijira a ciki di ya bayan ya gama ya gama wato karance karancen sa ya babban babban wato jagora a addinin nasu amma daga baya sai Allah ta'ala shi cikin iko Allah ya cire musu nasan zuciyar da yake cikin Yahudawa to a ciki shine ya rubuta littafi da ya sa musu littafin ifhamul yahud wato wajen nuna Yahudawa cewa ba su da hujja wajen wato kama kama su da kansu da tajjar littafin nasa a kama su a nuna musu babu hujja ya rika kawo musu ayoyi da suke nuna a cikin tauran da kuma cikin injilan da suke nuna gaskiyar annabtan manzan Allah da kuma gaskiyar annabtan masihu annabi annabi Isa tunda kaga su a dabi'ar su kaga su annabi Isa ba ma ta sa shi lissafi shi a wani ba yahuda shi annabi Isa ba ya cikin ma lissafi baki daya shi suna cewa wato wani mutum ne wanda kawai aka je suka aka samu wato dan sadaka shi da kanin Maryamu da kuma wani mutum da Bible yake ya kira shi da suna Yusuf da kafinta Yusuf al-Najjar duk Qur'ani bai kawo wannan labarin Yusuf al-Najjar din ba to amma dai su suna yawan faɗan wannan magana wasu na cewa ma daga baya ita da Maryamu ta aure shi a to kaga an ƙara samun shubha shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa shi shi shi goma da sari in dai ba ya zo ta hanyar musulunci ba to ba zai iya kwabe annabi isa ba in dai bai ta hanyar addinin musulunci ba kamar yadda a ce aradu alƙaul sahih liman badala dinin masih na ibn taymiya yake cewa saboda kaga ai ana akwai shi ba yanzu kaga su a ce abin da suke faɗa cewa da nan mun ta hai daga shi ta aure daga baya ta aure wannan yusuf din sannan kuma ta mahaifu da shi ya da shi annabi yusuf yana da yan uwa to kaga shi da me fa ce shi a ce ba dan ba dan bane saboda idan kuna buƙatar ya zama kun kun zama kun sabu shi to sai dai ku ku dawo ci Qur'ani kuma ce zama Qur'ani shi ne raba gaddama kuma dama shi Qur'ani shi ne zama alfurqan dama yake zama raba tsakanin masu rigimu daga baya wanda suke cewa kaza kaza ne ko kaza kaza kaza ne kamar da shi ma bashiye bashiye in dai a cikin a cikin masu rigimu ne na wato wannan addinin in dai bai dawo riga sunna ba ba ta da za a yi sabu Ali bin Abi Talib kuma saboda duk shubhar da da za a sanya a ce Aliyu ya za a sa shi shubha to duk abin da ya faɗa ka Abubakar sai ka samu Aliyu yayi wajen mutum da shubha shi ba wannan yana cikin usulun Ibn Taymiya ba wai so yake yi ya kushe ko Ali ko Annabi Isa ba a yana sai ya ga cewa idan kuna ce kuka zargi ba a kisan Nabi sallallahu alaihi to ko shubha da ke cikin kuna ku Annabi ya biya kuma ko ku yadda Annabi ma'aiki shi shi ma abin da kuke faɗa kan na Aisha dan wani bakin lariya je wani wani sarki Rumawa sai wani ce mashi wai me ake faɗa da wai kan annabin naku kan kan Aisha zai mashi wulakanci eh zai mashi wulakanci sai yake cewa to ai ita kaga ita kaga wato ita Aisha da ma mijinta eh ko da sabulin da ubangiji mata a wa'ayi ku ke dawa to amma sabulin biyan in dai Aisha bata fita ba Maryam ba ta fita ba in dai Aisha bata fita ba to ba wanda yake Aisha ulla Maryam dan ita ga ta ma shuba da ke cikin ta yafi yawa inji bakin lani saboda haka wannan shine abin da ubangiji anan ke ga mu cewa la'allakum tahtadun ko kwa shi abin nufi shi duk wanda da gaske ya bi cikin attaura tsohon alƙawari ko ya bi injila cikin sabon alƙawari sai ya sami wasu wanda wasu dalilai da za su kire shi zuwa ga addinin musulunci sai dai ya kiyarda ya ya kiyarda kamar yadda da yawa daga cikin su suna faɗa eh, ko a nan daga cikin masu masu wannan masu eh, ilimin wannan bible nan zaka su professor Dauda Ojobe da ire-ire suna faɗa cewa duk wanda ka gani ya kai wani matsayi na kaza ya kuma ci gaba da cewa wai annabi annabi Muhammad ba gaskiya ne wato ƙarya yake neman duniya yake saboda haka to a cikin wannan littafin da su duk har ila yau har yanzu zaka samu akwai abin da ke nuna cewa shiryan annabi aiki cewa gaskiya ne kuma da yawa daga cikin su wasu suka yi imani kamar wara kabi na kwalai imani shi balarabe ne kamar kuma Herakl ya yi imani amma kuma daga baya kuma sun mulke su kuma ya hana shi wannan ya hana shi wato ya daya ya sallama wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga saboda yanda lokaci yayi sai mu sai mu dakata anan idan muka zo za mu tashi fadan Allah ta'ala wa qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum sai mu ji abinda malamai suka faɗa shi ma a daidai wannan gaba na abinda aka musu umarni na su kashe kawunan su Allah ta'ala ya ya tabbatar daga daga muka addini abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته